أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دار العظيم يا همة الشيخ ادرينا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتينا بالزفر آه من أتكين كرات اللتاف من الأحكام آه زام تاش أباب الأذان والإقامة بابي أكن كرم صلى دي إقامة كرم صلى da yawan ma'abuta mazhaba sun tafi akan cewa sunna ne wanda yake faradi ne fardu kifayatin ne wato wajibi ne wanda wasu kan iya ɗauke ma wasu idan har aka yi a gari ko guda ɗaya ne masallaci to ya isar amma shi ko iƙama sunna ne mai ƙarfi wanda ba a so a kofanta sallah daga shi wasu kuma sun tafi akan cewa dukansu wajibi ne ma wasu ka tafi akan cewa dukansu fardu kifayatin ne amma da sunna da ikama dukansu ba su da mata mata an za su yi sallah ba za su ai da kiran sallah da ikama ba su da mata mata an za su yi sallah ba za su yi kiran sallah ba in kuma za su yi sallah ba za su yi ikama ba an anas bin malik radiyallahu anhu qala umira bilal an umarci bilal wato annabi ya umarce shi an yashfa al azana da maimaita kalmomin kiran sallah biyu biyu shafa'i kenan da biyun ta kalmomin kiran sallah wa yutiral iqamata kuma ya ɗayanta kalmomin iqama wato yayi kalmomin iqama ɗaiɗai in ya ce Allahu akbar sai ya ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasul hayya ala salat ya ce hayya ala salat hayya ala falah ya ce hayya ala falah Allahu akbar yace Allahu akbar an fahimta wannan kenan wurin iqama kuma yi su daya Allahu akbar Allahu akbar wasu ruwaya suka zo cewa Allahu akbar a maimaita ta a iqama kenan ashhadu an la ilaha illallah daya ashhadu anna muhammadar rasulullah daya hayya ala salat daya hayya ala falah daya qad qamatis salatu qad qamatis salat wata ruwaya zo cewa illa qad qamatis salat kamar yadda ya kawo a bulugul maram amma wurin ɗayantawan shi kada za mu salat a yi shi biyu a ikama kenan tun yau sai ce karga mu salat za mu salat Allahu akbar Allahu akbar mun faɗa ce Allahu akbar a yi shi biyu la ilaha illallah shi kenan an fahimta wannan kenan bukhari muslim suka rawaito shi wa an abi juhaifa an karbo daga hannun abi juhaifa wa habibin abdullahi suwa'i وهب بن عبد الله السوائي صحابي من زن الله قال يجي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ناجا غرم من زن الله صلى الله عليه وسلم هو في قبة له حمراء لوكتين yana cikin wata rumfa nasa rumfan ja min adamin an yi ta da fata irin rumfan nan da ake kafawa na fata irin wanda mutanen da suke yi wanda za ka ga in kana kallon fina-finan mutanen da to za ka ganin kalan wannan bukokin ƙala ya ce yana cikin wata bukka ja an gani rumfa ja min adami wanda aka yi ta da fata ita bukkan ƙala ya ce fakaraja bilalu sai bilal ya fito daga wannan bukka biwa du'in da ruwan alulan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam famin nabihin wa na'ilin yana fitowa da ruwan alulan manzo Allah sai sahabbai suka fara cin me ake ca ba cin kaza ba rige rige rige rige famin nabihin a cikin akwai wanda in garin rige rige sai ya dan sami yayyafin ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa a jikin shi shine famin nabihin a cikin su akwai wanda garin rige rige sai ya kakkabo yayyafi na ruwan allon annabi da sidna anas ya sidna bilal ya fito da shi ya shafa a jikin shi wani ilin wani kuma ya dan samu ma kwaranyar ruwan an fahimta me samin yayyafi na irin ko mai ɗan samu kwararar ruwa yawwara wanda zai zubo yawwara saboda sun yi rigis suna ta rigirgi a ruwan fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fito alaihi hullatun hamra yana da wata riga ja yana tare da alkabba ko kace riga dai cika mai cikakken saki ja an gane wannan ke nuna cewa ba laifi da mutum ya sa jan kaya ka anni anzuru ila bayadi sakai sai na wahabu bin abdullahi suwa'i ya ce ka ce gani ina kallon farin makyangyaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yana kyalli shi ne nan annabi na tafiya an gani haka nan nan ga annabi suna yalwata kaya amma baya sa kaya ya kasa da shi an gani baya sa kasa da makyangyama kala yace fatawadda manzo Allah yayi alwala wa azzana bilal bilal ya kira sallah qala wahab bin abdullah yace faj'altu atabba'u fahu sai na dinga bin bakin bilal hahuna hahuna in yi nan nan in yi nan yana ya kula yana cewa yaminan wa shimalan dama da hagu hayya lis salat dama hayya lis salat dama to ni ma inda ya baya sai ya bi bayan shi nan da nan nan da nan ina ta bin bakinsa hayya ala salat hayya ala salat hayya ala fala hayya ala fala an gane summa sannan rukizat lahu ana zatun aka kafa manzon Allah sanda domin ta zama sutura gare shi fatakaddama sai annabi shiga gaba wa sallar zuwa sallan azhar raka'atin raka'a biyu summa lam yazal manzala bai gushe bai yusalli raka'atin yana yin kasarun sallah yana yin raka'a biyu hatta raja ila al-madina har ya dawo madina an gani to wannan kenan an abdullahi bin umar radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah ya ce inna bilalan lalle sayyidina bilal yu'azzinu bilailin shi yana kiran sallah ne cikin dare wato kafin kullowan alfajir dan haka idan zaka yi azumi tunda alfajir bai take to ba shi zai kira ne kafin kullon alfajir kaga in ta bullo alfijir in alfijir ta bullo ne ba za ka ci abinci ba ko to shi na kiran sallah ne kafin bullon alfijir da daddare da haka fa kulu ku ci abinci dan kun ji bilal ya kira ku ci gaba da cin abinci ba matsala hatta yu'azzina ibnu ummi maktumi har sai ibnu ummi maktumi ya kira shi kuma baya kira sai alfijir ya keto wannan ruwaya kuma yayi annabi ya ce wa kana rajulun a'ma ko la yu'azzinu hatta yaqula asbahata asbahata ko wannan kenan shi makawo عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دغس أبي سعيد الخدري الله يدري شي يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ياتي إذا سمعتم المؤذن إذا كوكا جي مي كيران صلى ينا كيران صلى فقولوا مثل ما يقول تو ku faɗi misalin abin da ke faɗi in yace Allahu akbar Allahu akbar yace Allahu akbar kabira ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasul hayya ala salat hayya ala salat hayya ala al falah hayya ala al falah الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكما حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح سيكتي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أنقاني أنقاني حي على الصلاة سيكتي to haka ya zuwa karkin kiran sallar banki daya an gane to wannan kenan babu an abdullahi ko bin umar an karɓo daga nan sai na abdullahi dan umar ok babi ne babu istiqbal alqiblati babi akan fuskantar alqibla wato shine ka'aba wanda daki ne mai alfarma Allah subhanahu wataala ya sanya mana shi a matsayin alqibla wurin mafuskanta عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي مزال الله صلى الله عليه وسلم كان يسبه يا كسن تينا يصلى النافلة على زهر على زهر راحلته أكن دبا ستاغوان سم حيث كان وجهها دي إن فسكنت فسكنت zarar dai lokacin da zai sallan ya ta fuskanci alkibla ya kabbara to daga nan sai ya saki linzamin ta duk inda ta bi dai yana sallansa yumi'u birasi yana yin nuni da kansa wa kana ibn umar ibn umar ma ya kasance yaf'alhu yana aikata haka وفي رواية أو رواية kana yutiru ala ba'iri manzo Allah kasance yana yin wutiri akan raƙuminsa wali muslimin sannan muslim ya ruwaita ghaira annahu sai dai shi muslim la ya ruwaita cewa ghaira annahu sai dai shi manzon Allah la yusalli alaiha almaktuba baya sallan farilla akan wannan dabbar wal bukhari shi kuma arwayan bukhari cewa illa alfara'id amma baya sallan farillai akan dabba a haka an fahimta to wannan rukusa ne ga matafi an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala baina baina man nasu bi quba'i bi quba'a wata rana mutane suna can quba an fahimta fi salatu subhi suna daidai tsakar sallan asbahi iz ja'ahum atin kawai sai ga wani mai zuwa ya zo musu fa qala sai ce innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul qur'an manzan Allah an saukar mishi da alƙur'ani cikin daren nan wa kar umira a cikin abin da aka saukar masa an umarce shi an yas ko an yasta an yastaqbil al-qiblata da eh an yastaqbil al-ka'bah an umarce shi cewa a wannan Qur'an da aka saukar masa ya fuskanci al-qibla ko ya fuskanci Ka'aba duka fastaqbiluha dan haka kuma ku fuskance ta suna tsakar sallan ya gaya masa haka wa kanat wujuhum ila sham lokacin fuskan su suna kallon baitul maqdis wato sham fastadbaru ila ka'aba fastadaru to ko yayi suka juya zuwa ka'aba yasa wannan masallaci ana uba ana ce mishi masjidul qiblatayn an gane za ku ji da yawa shi da wuya shi ya fita aikin haji ba su je ziyara ba masjidul qiblatayn wato masallaci ne alqibla biyu a cikinsa ne aka yi raka ɗaya ana kallon baitul maqdis raka ɗaya ana kallon kaaba shine Allah ya saukar mun ayin da Allah ya saukar mun za Allah shine qad nara taqallubu wajhika fi samai falan nuwalli annaka qiblatan tardiya fa walli wajhaka shatr al masjid al haram shinan si umar nizam an Anas bin Sirina daga Anas dan Sirina shi Anas dan Sirina tabi'i ne an fahimta qale ce istaqbalna anasan mun fuskanci anas mun je tarban anas an fahimta shi anas din malamin to an anas bin sirina an karbi ganin anas dan sirina kala ya ce istaqbalna anasan يعني يعني eh mun fuskanci Anas wato mun je tarban Anas Anas bin Malik kenan radiyallahu anhu Allah ya kare da da shi hina qadima min ash-sham yayin da ya dawo daga garin Sham falakina sai muka tarbe shi bi ainit tamr a wani guri da ake ce mishi ainit tamr faraitu sai naga Anas dan Maliku yusalli ala himarin yana salla na nafila akan jaki wajuhu min zal janibi fuskansa kuma yana kallon bangaren hagu ba alqibla ba yani an yasar alqibla wato yana kallon hagun alqibla fa qultu sai nace ra'aytuka tusalli li ghairi qibla na yanka kana salla ba kana fuskantar alqibla ba fa qala sai yace da ni laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu bacin ni na ga manzo Allah yana aikatawa ma fa'altu da ban aikata ba an gane wannan kinan babu sufufi shine babu akan sahu sahu jam'in safu sahunnai wato shi daidaita sahu yana daga alaman cikin sallah kamar yadda manzo Allah ya ce Anas bin Malik an karbo ganin Anas dan Malik radiyallahu anhu qala Allah ya dace yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce sawu sufufakum ku daidaita sahunku fa inna taswiyata sufufi domin daidaita sahu min tamamis salati yana daga alamar cikan sallah malamai suka ce an ce tun da dai shi ƙara cika sallah yake yi ba wai inganta sallah yake ba to kaga zan mustahabbi kenan an fahimta to wannan kenan dan haka wanda suka tafi akan haka suka tafi akan cewa da mutum zai yi sallah ya bar sahu to sallansa ta yi ya ki shiga sahu ya jami'i an fahimta anin nu'man ibn bashirin an karbi da hannun Umar dan Bashir radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusawwunna sufufakum wallahi ko dai ku daidaita sawunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku ku ta samun sabani a tsakankaninku dan haka malamai wasu suka ga saboda wannan alkawari da Annabi faɗa mai zafi to dai da sawu ai wajibi ne an gane suka kafa hujja da wannan hadisi muttafaqun alayhi wal muslim muslim ya ruwaita kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah kasance yusawwi suhufana yana daidaita sawunmu hatta ka annama yusawwi biha alqidaha har ka ce yana daidaita kyamari ne da wannan daidaita sawun namu ka san kyamari ko wani abin da ƙorishawa suke amfani da shi don za su yi tafiya domin bincike istikhara to ana daidaita shi a dinga seta shi a dinga ganin bai lankwashe ba domin idan ya lankwashe aka tashi to lankwasan zai iya karkacewa sai ya danna sai ya taba gurin da ba na ake so a taba ba ko ya nuna abin da ba shi ba sai ya nuna wani abin da ba da a ce ya fita da kyau da ba zai nuna ba zai kuskuren nunawa ba an gane ko kuma ka ce kamar annabi yana seta kibiya ka zai na isa da kibiya haka za a ta daidaita ta a ta daidaita ta to ka ce annabi yana haka ka ce yana sai ta kyamare ne na istikharan mutanen zamanin jahiliya ko ko ka ce yana daidaita kibiya ne da daidaita sahun da ke mana ba zai daina daidaita mu ba hatta izara an kada akalna anu har sai ya ga mun mai da hankalin mu ya mun saurare shi hankalin mu ya koma kan shi ne akalna anu hankalin mu ya koma kan shi mun hankalce shi sun kharaja yawman wata haka yake yi kullum to wata rana ya fito zuwa sallah faqama sai annabi ya miki ko kuma ya daidaita hatta kada an yi kabbira sai da ya kusa ya ce Allahu akbar ya kabbara sallah far'a rajulan sai ga wani mutum badiyan sadru kirjinsa ya turo bai daidaitu da sahu ba kirjinsa ya turo faqala sai manzo Allah ce ibadallah ya ku bayan Allah la tusawwunna sufufakum wallahi ko ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya saba tsakanin fusakin fusakunku fuskokin ku kenan an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna jaddatahu mulaikata daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya darshe ce lalle kakarsa mulaikata da'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin domin waliman wani abinci sana'atuhu lahu da ta, ta shirya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya amsa gayyata wannan ke nuna cewa yana da kyau amsa gayyatan mai gayyata fa kala minu manzon Allah ya ci wannan abinci sun makala sai ya ce qumu fali usalli lakum ko miƙe muku sallah ko dan ƙara nuna muku sallah na ko dan albarka qala anas sai anas ya ce fa qumtu ila asir lana sai na tashi in je dauko wata tabarman mu kada su wadda wannan tabarman ta ta yi baki min ɗuli ma labisa saboda tsawon zamanta a inda take wa nadatuhu bima in sai na mishi yafi da ruwa ko kuma kace sai na wanke shi da ruwa sai na ce muku yayyafa yana zuwa da ma'anar wankewa fa qama alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tsaya akan wannan tabarma wa safaftu sai ne sau ana wal yatim wara'ahu ni da maraya wani maraya dan karami a bayansa wannan ne yasa malamai suke cewa ashe idan akwai mutum daya a bayan a tare da kai to wanda ya zo na biyu ko da ƙarami ne sa iya ja baya kai kana gaba an fahimta to wannan kenan wala ajuzu ita ko wannan tsohuwa kakata min wara'ina tana bayan ana koya maka yadda ake sawun sallah ne idan kuna sallah kaddara kai da macanka matanka ne to kai kana gaba tana baya in akwai wani namiji to ku kuna saiti in ku biyu ne ita tana baya in ku uku ne kai kana gaba su biyun suna baya ita kuma tana bayan su biyu wannan kenan shi sa ya ce wala ajuzu ita kuma tsohuwar kakan nan namu min wara ina tana bayan mu fa sallala na raka'atin sai manzo Allah ya mana sallan nafila raka'a biyu sun man sarrafa sannan ya tafi sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna kyakkyawan hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala wali muslimin wata ruwaya ta muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla bihi ya musu jagorancin sallah wa bi ummihi kuma ya babarsa fa qamani ku fa qamani an yaminihi sai annabi ya aje na bangaren daman sa wa qamal mar'ati ita kuma macen ta tsaya kalfa na a bayan mun kaga wannan su biyu ne daga shi Anas din daga eh, Anas din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala al-yatimu mawallafi yace abinda ake nufi da maraya huwa dumairatu wannan marayan huwa dumairatu shi dumaira ne jaddu Husain bin Abdullahi bin Dumaira sunan shi Ana Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu man qala Abdullahi bin Abbas Allah ya dare su yace bittu na kwana wata rana inda khalati a wurin innata maimunata ita ce maimunata faqama annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli sai naga manzon Allah ya miƙe zai yi sallah da daddare faƙumtu an ya sarihi sai na taso ni ma yadda na ga ya je ya alula na je na alula sai na tsaya ɓangaren hagunsa ban san ba haka ake yi ba fa kaza bi ra'si sai ya kama hannuna fa kama ni an yamini sai ya tsayar da ni ɓangaren damansa sallallahu alaihi wa sallam babu imamati ne babul imamati babi akan limanci an abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام yanzu mutumin da ke dago kansa kafin liman ya dago gurin ruku'i ko sujjada baya jin tsoro an yi hawwilallahu rasahu Allah ya juyar da kansa ya koma rasa himarin kan jaki baya jin tsoron wannan aw ya ja'ala Allahu suratahu ko Allah ya mai da suransa baki ɗaya suratul himarin surar jaki to wannan shi ke na maka biyalarta ba a saba ma liman malamai suka ce ka saba ma liman a wani rukuni na sallah ka yi laifi amma idan ka saba ma liman a wurin niyya baka da sallah ko ka saba ma liman a wurin sallama kafin ya sallame ka sallame duka wannan baka da sallah amma kuma in a wani rukuni ne to ka saba masa to wannan ka yi laifi babba amma sallar ka ta yi عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ya ce inma ju'ila al-imam kadai dai an sanya liman ne ba dan komai ba li yutamma bihi dan ai koyi da shi wala takhtalifu alai kada ku ringa saba da sabawa da shi fa iza kabbara idan yayi kace Allahu akbar ka fakabbiru sannan ku ce Allahu akbar a bayansa wa iza raka idan yayi ruku'u farka'u sannan ku ruku'u a bayansa wa iza qala idan yace sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidahu fa qulu ku ce rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamdu ku wa lakal hamdu wa iza sajada idan yayi sujada fasjudu ku sujada a bayansa wa iza salla jalisin idan yayi salla a zaune fa sallu julusan ajma'una ku salla a zaune baki daya wannan shine abin da Imam Malik ya dauka cewa liman zai ce sami Allahu liman hamidahu su kuma musu ce mene rabbana walakal hamdu wannan shine mazhabar malikiya shi yasa zaka je yana cewa sami Allahu liman hamidahu lil imami wal fazi ho rabbana walakal hamdu sai ya ce lil mamumina to wannan kenan ana aisha radhiyallahu anha qalat an karo da hannun sai da tana shi ta Allah ya ta ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi manzo Allah ya yi sallah a dakin sa وهو shakin alhali lokacin bashi da lafiya fa salla jalisan sai ya salla a zaune wa salla wara'ahu qaumun qiyaman sai wasu mutane suke salla a bayan sa a tsaye fa ashara ilaihim sai ya musu ishara a nijil su cewa kuma ku zauna tunda ni ma ina zaune falan man sarafa yayin da ya gama sallan sa qala sai ya ce da su inna ma jira al-imam kadai dai an sanya liman ne li huta mabi dan ai koyi da shi fa idza raka farko idan ya ruku kuma ku ruku wa idza rafa farko idan ya dago da ruku kuma ku dago wa idza qala sami Allahu liman hamidahu idan ya ce sami Allahu liman hamidahu fa qul rabbana wa lakal hamdu ku ce rabbana wa lakal hamdu ka ji hujja na biyu na malikawa wa idza salla jalisa idan ya salla a zaune fa sallu julusan ajmuuna kuma ku yi salla a zaune baki daya عن عبد الله بن يزيد الخدمي an kaba hannun abdullahi dan yazid al-khadmi al-ansari mutumin madina radiyallahu anhu ala Allah ya dada shi yace haddathani al-bara'u bin azib bara'u dan azib ya gaya min huwa gairu kazubin shi ko ba magareci bane bara'u kala cewa yi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza qala sami Allahu liman hamidahu idan yace sami Allahu liman hamidahu ya dago daga ruku'u lam yahni adum min nazarahu babu wani wanda ke sunkuya bayansa a cikin mu zuwa sujjada hatta ya ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajidan har sai annabi ya fara fadawa yana mai sujjada sun mana qawu sujudan badahu sannan sai mu fada muna masu sujjada a bayan sa rawahu muslimin an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala liman za Allah ya ce idza amana al-imamu fa aminu idan liman ya ce amin kuma ku ce amin فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة domin wanda duk cewansa amin ya dace da cewa amin ɗin mala'iku gufira lahu ma ta min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa wannan shi ke nuna cewa ashe muna sallah tare da mala'iku kuma cewa mala'iku su ma suna cikin mulkin manzon Allah domin su ma suna sallah irin sallansa. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا صلى احدكم للناس idan ɗayan ku zai jagorancin sallah ga mutane falyukhaffiftu ya sauƙaƙa fa inna fihim ba'ifa domin akwai rarrauna a cikin su wasu kima da mara lafiya wazal hajati da mai wani uzuri ka karba wa idza salla ahadukum li nafsihi amma in ɗayan ku yana yin sallah ne domin shi kansa falyudawil ma sha'a to ya tsawaita inda iso an abi mas'ud al-ansari an karbi hannun abi mas'ud mutumin madina radiyallahu anhu qala Allah ya dada shi yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace da shi inni la ata'akkaru an salati subhi wallahi lalle ni ya rasulullahi nakan ki zuwa sallan asbahi min ajli fulanin saboda wani mimma ya dilu bina saboda tsawaita wanda yake mana in yi gida in yi nawa a gida in huta tunda shi na tsawaitawa shine mimma yudilu bina saboda tsawaita wanda yake mana qala shi inji mai ruwayan yace inji Abu Mas'ud kenan yace fama ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam gadiba ni Abu Mas'ud ban taba ganin manzon Allah yayi fushi ba fi mau'izatin a gurin wani tunatarwa kaddutin da nake ashadda min magadi ba yau izin irin tsananin yadda ya fushi ranan faqala sai yace yana mai yin huduba ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna minkum munaffirina ko munaffirina lalle a cikin ku akwai masu kora mutane gabar ramar Allah fa ayyukum amman nasa duk wanda a cikin ku ya limanci mutane falyujiz to ya takaita fa inna min wara'i al-kabira was-sagira domin a bayan sa akwai babba akwai karami wazal hajata akwai mai wani uzuri ga karba muttafaqun alayhi bukarin sunan suka ruwaito shi
babu sifatu salati باب صفة صفة باب صفة صلاة النبي بابي أكن يد من زن الله يكي صلى أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أن كرور عن سيدنا أبي هريرة الله يكاري دار شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يكسنتي إذا كبر في الصلاة idan ya ce Allahu akbar kabbaran harama na sallah sakata hunai haton yana yin shiru dan wani lokaci kankani qabla an ya karau kafin ya fara karatu fa qultu sai na ce da shi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi na baka fansan ubana da ubana da a ce ana ba da fansan ragi domin fansan naka ara aita shin me kake gani sukuta ka bayyana takbiri me kake karantawa tsakanin cikin shirin nan naka tsakanin kabbara tsakanin bayan kabbaranka wal qira'ati da kafin ka fara karatu shine me kake karantawa tsakanin kabbaranka da karatunka mata ƙul me kake cewa ƙala sai manzo Allah ya ce a ƙulu cewa nake Allahumma bayir baini wa baina khatayaya Allah ka nisanta tsakanina da kurakuraina kama ba a ta bainal mashriqi wal maghribi kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma Allahumma nakkini min khataayaya Allah ka tsarkake ni daga kurakuraina kama yunaqqa sawbul abyad min ad-danasi kamar yadda ake tsarkake faran jibabi daga datti Allahumma ghsilni min khataayaya Allah ka wanke ni daga kurakuraina bil ma'i da ruwa wasalji da raba wal bar wasalji da kankara wal bardi da raba wannan shi ke nuna maka ya halasta ai du'aul istiftahi addu'an bude sallah amma amala kankara bardu kuma raba wani hadisin shi ke gaya maka addu'a istiftahu salata ta halatta wanda wasu daga cikin yan uwa suke faɗi amma kuma a mu za mu ta malikiya bai halasta makruhi ne ka yi ta amma dai ta halasta a sallar nafila kai kaɗai kana sallar nafila a gida ka yi ta amma a sallar farilla kam a'a an gane yasa da yawan malikawa farko farko farkon Najeriya kafin ilimin yalwata sun daina bin mutane sallah saboda addu'an istifta saboda ya saba ma maluku fare kuwa a farilla kayi addu'an istifta to wannan kenan an Aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga nan sayyidatuna Aisha to Allah ya daidaita ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yastaftihu salata bit takbiri yana bude sallansa da kabbaran harama yace Allahu akbar wal qira'ata da karatu da da yin karatu bil hamdulillahi rabbil alamin da karanta alhamdulillahi rabbil alamin wato kaman tana so ta ce maka baya basmala yana gama kabbara sai ya shiga karatu wani karatu ne bismillahir rahman alhamdulillahi rabbil alamin shine da yin karatu da alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a ya kasance manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. An gani? Ina wurin. Wa kana idaraka ya kasance idan ya yi ruku'u manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam lamin shakki sahu baya daga kansa. wala mai sawibu kuma baya ƙasa da shi ƙasa wanda yake mai yawa an fahimta walakin bai na zalika sai dai yana tsayawa tsakankanin haka wa kana idza rafa rasa min ruku'i ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'i lam yasjud baya faduwa zuwa ga sujjada hatta ya sauya qa'iman sai ya ƙara daidaita a tsaye wa kana idza rafa rasa min sajdati ya kasance idan ya dago kansa daga sujjada lam yasjud baya komawa yayi wata sujjadan hatta ya sauye ka'idan sai ya daidaita a zaune fa kana yaqulu fi kulli rak'atayn tahiyyata ya karanta yana karanta tahiyya a bayan kowace raka'a guda biyu fa kana yafrushu rijlahu yusra ya karanta yana shimfida kafarsa ta hagu wayan subul yumna sai ya zauna akan duwawunsa kenan ya shimfida kafar ta hagu sai ya zauna akan duwawu wayan subul rijlahu yumna sai ya kafa kafan shi na dama wa kana yana an gubati shaidani ya kasance yana yin hani ga barin durƙuso wato zama kan dunduniya irin na shaidan wa yana an ya tare shar rajul zira'ai kuma ya hana mutum ya shimfiɗa zira'insa iftirashi sabu'i irin shimfiɗawan zakoka wa kana yaktimu salata bit taslimi kuma ya kasance yana gama sallansa da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan kenan an abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi yana ya kasance yana dago hannayensa guda biyu har zuwa manki bayi daidai daura da kafadinsa guda biyu idan ta salata idan zai bude sallah sai ce Allahu akbar wai idza kabbara lirku'i kuma yana ƙara dago hannun nasa daidai setin kafadu lokacin da ya kabbara zuwa ga ruku'i guri biyu kenan wai zara fara sau mina ruku'i haka ne idan dago kansa daga ruku'i yana daga hannunsa daidai kafadinsa guri uku kenan rafa'u ma kazalika duk yana daga su a cikin waɗannan haka nan wa qala sai ya ce sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya yabe shi wa rabbuna lakal hamdu kaga wannan hadisin ya nuna maza Allah na hadawa shi amma ba shi bane mazhabin malikiya an gane to a wannan hadisin annabi cewa annabi ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ka gane wa kana la yaf'alu zalika fi sujudi amma baya daga hannu idan ya zo yin sujada ko ya zo dagowa daga sujada an gane to wannan kenan da haka ne shehu ya kawo a cikin raf'ul malami ko raf'ul malami fi man qabada fi man qabada wa rafa'a ibtida'an bi sayyidil anami wato dauke zargi cikin wanda ya kabzu wa rafa'a ko kuma ya daga hannayensa a wurare hudu don koyi da shugaban talibai ka san har yanzu a mazhabar malikiya daga hannu a salla a a a kabbara harama ne kurum amma daga hannu duka a sauran wuraren kabbara to su ba su ga wannan abin so ba ne Allah sa ku an gane idan haka shi ya gungwaje wannan ba buƙatar mu tsaya mai wannan bayani shi ya yi magana kabdu kuma ya yi magana akan ɗaga hannu kaga nan ya kawo maka guri nawa guri uku ya kawo farko wurin kabbaran harama ka ce ɗaya na biyu in zai ruku'u biyu in ya dago daga ruku'u uku shi ke nan inda ya kawo maka to na hudun wanda shehu ya kawo shine idan an yi raka'a biyu an yi tahiyya ba za a tashi ba to za a tashi manzo Allah yana ƙara ɗagawa ma a tashi na biyu kenan an fahimta shine shi ya ce raf'ul malami ammar amman qabada sai ce warafa ya ɗaga hannu a mawadi'ul arba'i ibtida'an bi sayyidil ana su wa'innan guri sai ake ce musu mawadi'ul arba in ka karanta raf'ul malami za ka ji bayanin ayyaci to wannan kenan mhm sai wannan hadisi an karɓi na ni ibn abbas mhm radiyallahu anhu ma kala Allah ya kare yadda da su yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce umirtu an umarce ni an asjuda in yi sujjada ala sab'ati azumi akan gabobi guda bakwai na farko alal jabhati akan goshi wa shar biyadihi ila anfi sai ya nuna da hannunsa zuwa hancinsa wato abin da manzo ke nufi anan ai hanci ma na cikin goshi da haka ne malikawa suka tafi akan cewa in dai kai sujjada baka taba hancinka ba to zaka sake sallah in dai a sujjadanka hancinka bai taba kasa domin hanci goshi ne indiyancin ko suka ce a ba za ka sake sallan bane ko da ke sun tafi akan cewa ba za ka sake bane ma idan ai sun tafi akan cewa za ka sake sallan ne idan ka tuna a cikin lokacin ko lokacin sallah ya riga ya fita shikenan an fahimta su ko sun ce a mazhabin malikiya kamar ne zo a cikin akhdari wa kullu ma tu'adu minhu salatu fala tu'adu minhu al-fa'itatu wan-nafilatu kuma ka ce a akhdari ba duk wani dalilin da ka ji ya sa aka ce ka sake sallah a kan lokaci to wannan sallar ta kuma mustahabbi ce Allah ya sa an gane wannan kenan don haka idan ka yi sallah a sujjadar sallan hancin ka bai taba ƙasa ba to idan ka tuna a kan lokaci to za ka sake sallar ko lokaci ta fita shi kenan don haka manzo Allah ya ce an umarce da yi sujjada kan goshi na sai ya nuna hadda hanci kamar goshi ɓarin hanci ɓarin goshi ne wala dai ne da hannuwa guda biyu nawa kenan ga goshi ga hannuwa guda biyu nawa war rukubate ne da gwiwoyi guda biyu nawa wa tsarafil kalmenin da gefen kafafuwa nawa bakwai don haka ne malamai suka tafi akan cewa ba ƙaramin ɓanna ba ne ƙarya ne dan mutum ya tsugunna ya gaida babansa kace sujjada ne domin ai sujjada shine abinda wa'innan gabobi bakwai suka sauka ƙasa Allah ya sa ku ka gane duk gaisuwan da aka yi in dai waɗannan abubuwa duka ba su sauka ƙasa ba to ba a kiran su sujjada sujjada ba ta cika sai idan har goshi ya sunkuya ya taba ƙasa hannaye biyu hanci gwiwoyi gyaffan kafafuwa an gane da kyau to wannan kenan ana bi hurairah radiyallahu anhu an karba nan sai na buwar Allah ya dada shi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila salati idan ya miƙe zai yi sallah yukabbiru hina yaqumu yana cewa Allahu akbar lokacin da ya miƙe sun mai yukabbiru ne ya rukau sai ya ƙara cewa Allahu akbar lokacin da ya ruku sun mai kuli sai ya ce sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidahu yana ya rufa usulbahu min ruku yayin da yake dago bayansa daga ruku'i sun mai kuli sai kuma ya ƙara cewa huwa qa'imun yana tsaye rabbana wa lakal hamdu kaji anan ma yana cewa duk annabi ne ke faɗa wannan shine hujjar masu cewa mamu ba za su faɗa rabbana wa lakal hamdu ba shi liman shi zai faɗi sami Allah liman hamidahu kuma shi zai ce rabbana wa lakal hamdu kamar yadda wasu daga cikin mabuta maza ba suka tafi karatun da muna yin shi a gurguje ne bana so mu rinka faɗaɗa bayanan an gane wata rana mun samu lokaci sai mu sun mai kabiru sai ƙara cewa Allahu akbar yana yawi lokacin da ke gangarawa zuwa sujjada sun mai kabiru yana yarfa urasahu sai ƙara cewa Allahu akbar yanda yake lokacin da ke ɗago kansa daga sujjada ta farko sun mai kabbiru yi ne ya sujudu sai ƙara yin kabbara ya lokacin da ke koma sujjada ta biyu sun mai kabbiru yi ne ya rufau sai ƙara yin kabbara lokacin da ke ɗagowa daga sujjada ta biyu rasa wai ke ɗago kansa sun mai fa'al zalika fi salati kulliha sannan yake aikata haka a cikin sallan sa baki ɗaya hatta ya kadiya har ya gama sallar baki ɗaya fa kabbiru yi ne ya ƙumu sannan bayan haka yana yin cewa Allahu akbar sayin da yake miƙewa minas sinataini minas sintaini daga raka'a biyu badal julusi bayan zama muttafaqun alaihi bukhari sun suka ruwaito wa mudarrif bin abdullahi bin shakiri an ga mudarrif dan abdullahi dan shakiri qala yace sallaitu nayi sallah ana wa imran bin husaini ni da sahabin nan imran dan husaini kalfa ali bin abi talib bayan sayyidina ali dan abi talib fakani za sajjada kabbara ya kasance idan ya sujjada yana cewa Allahu akbar wai za raba rasau kabbara in ya dawo kansa ma yana cewa Allahu akbar wai za na hada minar raka'ataini idan ya zabara zai kawo raka'a ta biyu ma kabbara yana cewa Allahu akbar falamma qad salata yayin da ya idan da sallah akhadha bi yadi Imran ibn Husaini Imran dan Husaini sai ya rika hannuna faqala sai ya ce qad zakkarani hadha salata Muhammadin kai salat sallan sidna ali dan abi dalib ya tuna min sallan manzon Allah abu kala ko cewa yayi sallabi na salatan muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawu muslim muslim ya ruwaice shi hmm sai ni عن البراء بن عازب an karɓi ranar sayyidina bala'u dan azibin radiyallahu anhu ma Allah ya jara su qala yace ramaktu salata ma'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam na qura ido wa sallan manzon Allah na lura da sallan manzon Allah na kiyasta sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu qiyamahu wa faraqatuhu sai na fahimci tsayuwansa da ruku'insa fatida lahu ba'da ruku'ihi daidaituwansa bayan yayi ruku'u fasaddatuhu kaga zaman sa kaga sujjadansa fajalsatuhu kaga zamansa baina sajdace tsakanin sujjada guda biyun nan fasajidatuhu kaga zaman nan sujjadan nan nasa fa na haka ne sai ka ce fati daluhu ba da ruku'i kaga daidaituwansa bayan ruku'insa fasajidatuhu fasajidatahu kaga sujjadansa ta biyu bayan ta daya fajalisatahu kaga zamansa baina sajdatain tsakanin sujjada guda biyu fasajidatuhu kaga sujjadansa fajalisatahu kaga zamansa ma baina taslimi wal insirafi wanda yake tsakanin sallama da kuma tashi daga sallah kariban mina sawa'i kusan duk tsawonsu da yin an fahimta kuma mai kyau wato na kula da sallan manzon Allah sai na fahimci fawajattu qiyamahu farakatahu da tsayuwansa da ruku'insa fati dalahu ba da ruku'i daidai wanda ke yi a tsaye bayan yayi ruku biyu kenan uku kenan ko biyu fasajidatahu sujjadan da yake yi ta biyu fajalisatahu zamansa da yake yi baina sujjace tsakanin sujjada guda biyu ba an kai sujjada zaka zauna ba kare sujjada ka zauna to wannan zaman fasajidatahu sannan sujjadarsa an gani fajalisatahu sannan zamansa ma baina taslimi sujjadansa ta karke kenan da kuma zaman tsakanin sallama walin siraf da tashinsa ƙariyar minista wai kusan lokaci ɗaya ne to wai kace to me yasa ba za mu zo mu taimaki kanmu ba komai na annabi na yin shi bai daya haka ishara ne akan duk abin da aka bai daya yafi kyau yafi soyuwa ga Allah وفي رواية البخاري أو رواية الإمام البخاري ما كل القيام ما والقعود أما بند سيوا دزما to amma da zama amma duk sauran ƙariban mina sawai duk kusan ɗaya ne amma ban da zama da tsayuwa an fahimta? an sabitul bunnani an karanin sabitul bunnani shi tabi'i ne almajirin sayyidina Anas dan Malik ne an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala da sayyidina Anas dan Malik Allah ya shi yace la alu ba zan taba takaitawa ba an usalli bikum kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli akan in nuna muku kamar yadda manzon Allah yake yin sallah qala sabitu sai sabitu yace fa kana Anas yasna'u shay'an shi Anas na kun yana aikata wani abu la arakum tasna'unahu banga ku kuna yin irin wannan abun ba kana idza rafa rasahu min ruku'i shine ya kansa idan ya dago kansa daga ruku'i in ta saba kaima yana tsayawa a tsaye bayan ya yi ruku'u ya dago hatta ya kulu qa'ilu har sai mai cewa ya ce karna siya wai ko dai ya manta ni wai za rafa rasahu min sajdati idan ya kawo kan ya daga kansa daga sujjada makasa yana zama hatta ya kulu alqa'ilu har sai mai cewa ya ce karna siya ya manta
makasa sai makasa
na wurin
asalin na sardaki makasa sai ya zauna a kan gurin tsawon yana tsayawa a haka an anas bin malik radiyallahu anhu qala an karba anan sinna anas dan malik Allah ya rashi yace sallaitu wara imami ma sallaitu wara imamin kaddu ban taba yin sallah a bayan wani liman ba tun da nake a khaffa salatan wanda ya fi rangwamen sallah sauƙaƙe ta wala a tamma kuma ya fi cikan sallah min salati ko min ko wala a tamma salati ko kuma mafi cikan sallah min annabi sallallahu alaihi wasallam irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bi kilaba ta an karbo yanin abi kilaba radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda da shi shi abi kilaba dan Abdullahi bin Zaid al-Jarmi ne Shakir Abdullahi dan Zaidul Jarmi wato dan kabilan Banu Jarmi Al-Basri dan mutumin Basra ne qala yace ja'ana Malik ibn al-Huwairis Malik ibn al-Huwairis ya zo mana fi masjidina a wannan masallacin namu diyar wuyana hmm na'am
wala yura usalli bikum fi masjidina hadha faqala inni la usalli bikum kama umiru as-salati
sai ya ce inni la usalli bikum lalle ni zan muku sallah wato wato kamar yadda aka ce maka wato ga hadisin nan farko ja'ana malik ibn al-huwairis malik dan huwairis ya zo mana fi masjidina haza a wannan masallacin namu fa qala sai ya ce inni la usalli bikum ni zan muku jagorancin sallah وما أريد الصلاة أما كما با صلى نكي سو إني با أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي زم صلى إرن يد نغا من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا صلى فقلت سي نتي إن جي شي وند يروي حديث لا أبي كلابا غا أبي كلابا كيف كان يصلي shi Anas yake sallah kala yace misli salati shaykina haza irin yadda wannan limamin namu dattijan ne yake sallah irin haka yake yi wa kana yajlis idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi ya zance yana zama idan ya dauko kansa daga sujjada qabla an yanhada kafin ya zabura wato in ya raka daya kafin ya zabura zuwa raka'a na biyu yana zama ya jalsatul istiraha abin da ya ce addu'an hutu in ya dan zauna sannan sai ya tashi ya kawo ta gaba hadisi ne ina da yawa ne kitabin? an gaba na abla dan malik dan buhainata hmm hmm radiyallahu anhu Allah ya kara da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya zanci idan sallah idan ya zo sallah farraja bayna idai yana bude tsakanin hannayensa hatta ya budu baya da ifdai ya sai farin hammatansa ya bayyana ana bi maslamata an kana na abi maslama sa'id ibn yazid shine sai dan zaizid qala yace sa'altu Anas bin Malik na tambaya Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi akana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi manzo Allah kan ce yana yin sallah cikin takalman sa qala na amma ce eh mana ba matsala ko kai zaka yi idan babu najasa ana bi qatadatul ansari an karwa nan abi qatadatul ansari radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi anna rasulullahi kana yusalli cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah وهو عامل أمامة هنا لو كده جيكر أمامة بنت زيد أمامة الزيد الزينب عفوا أمامة الزينب هنا لو كان جيك هنا ينسلى هو عامل أمامة بنت زينب هنا لو كده أمامة الزينب بنت رسول الله تكم زينب إرمان زن الله صلى الله عليه وسلم جيكر سكينة لأبي أبس لأبي الآس آه تبنغران أبي الآس بن الربيع بن عبد الشمس إذا سجد وضعها idan suka yi sujjada sai ya zo yin sujjada sai aji ta wai za kama idan ya mike hamala sai ya dauke ta wani ne malamai za su ke ganin a iya daukan qur'ani idan ba iya tilawa ba wurin tahajjud eh ya zo a ruwayan abil as eh shikenan an kara nan anas dan maliku Allah ya ƙara yadda da shi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ya ce, ku daidaita a cikin sujjada, zira'a yi kaɗayen ku ya shimfiɗa zira'insa irin shimfiɗawan kare, alhamdulillah.